أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا العصيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان السلام عليكم ورحمة الله mun gabatar da bayani na farko game da suratul kafirun bayani na biyu game da ita wannan sura qul ya ayyuhal kafirun ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira ta da suna bara'atun min shirki wato sura ce da mutum in ya karanta yake barranta daga kafirci da shirka da kuma munafinci da saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wato akwai hadisi wanda ke cikin littafin imamu turmizi hadisi na anas النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن سورة الكافرون تنا دي دي دا قتال قرآن إن جمع الله kamar ka raba ƙur'ani kashi hudu to kuliya ta ɗauki kashi guda me yasa annabi ya faɗi wannan magana da sai mun dubi wasu hadisai na manzon Allah sai mu gane amsar misali hadisin da ke cikin littafin imamun nasa'i da littafin imamun hakim hadisi ya tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya taho yin shafa'i da wutiri a raka'ar farko na shafa'i manzon Allah yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a ta biyu manzon Allah yana karanta ita wannan sura suratul kafirun a witiri raka'a ta uku kenan manzon Allah yana karanta kul huwallahu ahad wace sallah mutum yake yi ta ƙarshe a dare wannan tambaya za ta sa ka gane dalilin da ya sa annabi ya kira ta da suna bara'atun min shirki wace sallah musulmi yake yi ta ƙarshe a daransa sallar da musulmi yake yi a dare sallah ta ƙarshe ita ce sallah ta shafa'i da witiri to a cikin sallarsa ta shafa'i manzon Allah yana karanta kulya ayyuhal kafirun kuma ya kamata mu yi ƙoƙari mu rike wannan sunna da kyau babu dare da manzon Allah baya yin shafa'i da witiri saboda ƙarfin shafa'i da wutiri akwai wasu malamai da suke ganin ma wajibi ne idan mutum bai yi su ba to ya saba ma Allah don haka yana da laifi to sannan kuma ga hadisin da ke cikin littafin muslim hadisin abu huraira wanda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi barci ya farka alfijir ya keto sallah ta farko wadda manzon Allah ke yi bayan ketowar alfijir sallar ita ce raka'atayil fajr raka'atayil fajr raka'o'i guda biyu kafin a yi sallar asubahi idan manzon Allah ya taho sallar raka'atayil fajr a raka'ar farko yana karanta kuliya ayyuhal kafirun a raka ta biyu manzon Allah yana karanta kul huwallahu ahad wannan ɗaya ne daga cikin surori ko ku ayoyi waɗanda annabi ke yin raka'atayn fajr da su to ya kamata ku yi tunani a nan sallar musulmi ta ƙarshe a dare ana son ya karanta kuriya a cikinta sannan mun gabatar da bayani lokacin da mutum ya taho zai kwanta ana son mutum ya karanta kuliya a kan gadonsa sannan idan musulmi ya farka daga barci ketowar alfijir sallar farko wadda mutum zai yi ita ce rakatayin fajiri ana so musulmi ya karanta kuliya ayyuhal kafirun kun gani sallar ka ta ƙarshe ka karanta kuliya idan ka kwanta ka karanta ƙuriya idan ka farka kafin ka yi sallar asubahi raka'atayin fajr din nan ana son ka karanta ƙuriya a raka'ar farko idan ka zauna ka sa tunani ko da bai yi bayani ba za ka gane akwai wata hikima cikin wannan mece ce hikimar ita take fassara mana bayanin annabi Muhammad cewa bara'atun min shirki tajdidul ahdi lillah kamar kana jaddada alkawarin da kai ma Allah ne ba ka ba arne kuma ba ka babu kafirci wato wannan ana so kullum sai ka aikata idan ka zo kwanciya kafin ka kwanta ka yi sallar dare na filo in ka gama ciki ana son ka karanta kuriya da ka hau gado ka kwanta sai ka sake karanta kuriya da tiyo kuma cikin kuriyan nan kana cewa qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna kana jaddada ma Allah alkawari ne kai ba ka ba kafiri kuma ba ka ba kafirci ka jaddada masa a sallar ka ta ƙarshe a dare duk da haka bai gamsar ba da ka kwanta ma a kan gadonka sai da ka sake gaya ma Allah ya Ubangiji alkawarin nan nawa fa yana nan daren dakan babu ni babu kafiri la a'budu ma ta'budu da sannan da ka farka sallar farko da za ka yi ita ce rakatayil fajiri ta tashi daga karanta qul ya ayyuhal kafirun wannan kana iya kiransa da suna torch daga nan turawa suka ɗauki salo domin musulunci ya riga turawa zuwa ƙasar nan sun gane ashe akwai buƙatar kullum musulmi mutum kai ɗan ƙasa to zan yana jaddada alƙawarinsa na zai yi ma ƙasarsa hidima zai iya sadaukar da ransa saboda bautan ƙasar shi shi yasa kowace ƙasa a duniya nan take da national pledge I pledge to Nigeria my country ko gidan rediyo in sun zo rufewa da daddare ba sa yi da asubahi idan za su bude ba sa yi gobe kuma ba za a sake ba kuma in za a sake bude fa I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend her unity, ko? and uphold her honor and glory, so help me God. Ko kuwa wancan a right or compatriot. To duk da wadda ka yi, kana pledge, kana ƙarfafa alkawari na za ka yi hidima ma ƙasarka, za ka sadaukar da rayuwarka ma ƙasarka, ko? Da ka zo kwanciya sai da ka tabbatar, har ma kuma ka sanya addu'a. So help me God. Saboda haka ya Allah ka taimake ni in iya hidima ga ƙasata. daga ina kuka samu wannan daga suratul kafiruna amma su sun gane mu ba mu gane ba don haka yasa annabi ya kira ta da suna bara'atun min shirki malaman tafsiri suke kiranta suratu bara'a wannan ita ce pledge na duwani musulmi pledge na duwani musulmi in ka zo kwanciya ka yi ma Allah spiritual pledge ya ubangiji Allah alkawarin da ne zan bauta maka din nan kuma babu ne ba kafirci fa alkawarin yana nan ban canza shi ba da kai a sallar ka ta karshe ka zo ka kwanta akan gado sai ka sake da ka farka abu na farko da za ka yi da safe din nan dan abin da za ka fara shine raka'atul fajr sai da kai raka a tayar fajar raka a farko sai ka kawo qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya din kana tabbatar ma kafiri wannan yanin daga lokacin da ka farka da safe din nan har su zuwa lokacin da zaka dawo kan gadon nan ba ka ba kafiri ba ka babu kura na kafirci kuma duk wani abin da ya danganci kafirci ma ba ka bashi wannan yana nuna maka a kowace rana dan adam yana cikin barazana na ribatan shedan don haka yasa ake son kowace rana mutum ya haka duk shafa'i da wutiri ana son ka kawo wani ya ayyuhal kafirun duk sa'ilin da ka kwanta akan gado ana so ka karanta qul ya ayyuhal kafirun alfajir in yake to za ka warka akan alfajir kafin sallar asubahi ana so ka yi qul ya ayyuhal kafirun akwai ruwayoyi da suke mana bayanin wasu ayoyi da manzon Allah kan karanta a raka'atai alfajiri sabanin maquliya din da kulhuwa amma sahabbai sun tabbatar mana akasari raka'atayn fajirin annabi Muhammad akasari raka'atayn fajiri na manzon Allah yana karanta kuliya ne da kulhuwa don haka kana karfafa ma Allah a wajen sana'arka babu sassauci makafirci da kafiri a ofis ɗinka babu sassauci makafiri da kafirci sannan idan ma kana da wata sana'a misali ko gona wajen aiki nan ma haka hatta kicin da kuma zaman gida ita matar aure in ta yi wannan kamar tana nuna wa Allah babu wata kofa da ta kyale mashe ɗan kenan zai shigo mata don haka babu sassauci ga musulmi abin da wannan sura take karantar mana kenan babu sassauci ga musulmi dangane da kafiri tajdidul ahadi billah muna kyautata alkawarin mu ne muna jaddada alkawarin mu ne kuma kowace rana muna wannan alkawari ga Allah madaukaki wannan ita ce babbar hikima da take cikin suratul kafiruna Allah shi samu gani kuma da kyau shedan bai barin mu da'iman kokari ne ya ga cewa ya raba mu da addinin nan shi yasa kullum ake so musulmi ya duka jaddada alkawarinsa ma Allah madaukaki babu ranar da shaidan zai bar mu sai mun bar duniya za a yi mana barazana ta wajen ayyukan mu saboda mu dan yi sassauci mai riƙon musulunci a ofisoshin mu za a yi mana barazana saboda mu dan yi sassauci ta riƙon musulunci amma Allah ya ce shi musulmi babu muhadana tsakaninsa da kafiri Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinuna su burinsu shine ka sassauta shi ma sai su sassauta a waye gari constitution na Najeriya ana bin dan tsarin wancan sannan kuma ana dan tabo wannan na musulunci a dan dama hagu da dama ko a hada biyu to kai musulmi ne Allah ya ce maka ka gaya musu ba wai idan an ce mu zauna ƙasa guda al'umma ɗaya addini ɗaya sai ka ce eh ba addini ɗaya ba addini na daban naka daban in na san nawa ka san naka sai mu zauna lafiya amma in ba ka so zaman lafiya ka taɓa nawa to ba za mu zauna lafiya ba kuma wani abu da yanayin rayuwa ta duniya a yanzu shi musulmi a ko'ina shi ne ake so ya sassauta idan ana so a samu zaman lafiya a najeriya ya ce to a sassauta shari'a ba a cewa a sassauta kafirci sai da ake shari'an nan a sassauta ko to kafircin fa shi kuma a karfafa ai mu mun fahimta malamai sun gaya mana idan mutane biyu na faɗa sai aka zo za a yi sulhu wannan ana so ya sauko ne ko shi ma wancan bangaren ya sauko sai a haɗu wani zango to nan ne ake kira an yi sulhu to kai musulmi sai aka ce ka sassauta shi kuma kafiri ba a ce ya sassauta ba ina sulhun alheri a gure zalunci ne murɗiya ce wadda ba za mu yarda da ita ba domin kullum muna ƙarfafa ma Allah alƙawarin ya ƙuli ya ayyuhal kafiruna la a'buduna ta'buduna a kowace rana muna karfafa ma Allah wannan alkawari ku da ban sani ba ku ko za ku sassauta mutanen aliyu mustapha academy wai sun je abc suna refuting allegation da ake musu cewa sun hana a yi sallah a makarantar don haka ni an zo an bani cin hanci ne a makarantar in gina wata salarama karanta mana kuliya
الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
akwai wani abu ɗaya da za su yi idan sun yi shi kenan babu laifin musulmi ya mai da ɗansa su gina masallaci ƙato idan sun gina babban masallaci a makarantar mun tabbata eto sun sassauko don in sun sauko sai mu sauko haka ne ku idan kuma sauki lakum dinukum ni ba na gari ba yaushe ko za a ce wani ya bani cin hanci to ai ba a yin hayaki sai da wuta kuma in ƙarya muka faɗa su jama'a sun sani makarantu nawa ne a garin nan wanda yake nan arna ne mun yi magana akan wata me yasa muka yi akan wannan saboda haka dole ne su gina masallaci ai makarantar akwai malamai ma musulmi ko babu kuma akwai ɗalibai musulmai to a gina musu masallaci mun tabbata kenan ba su ƙi yi addini ba shi kenan kowa sai ya koma mun tabbata su sassauko daga matsayinsu amma in ba haka ba dole za mu faɗa babu yadda za a yi jama'ar musulmi mu taru a wannan guri saboda sauraron abin da Allah ya faɗa sannan muna sane da wani ta'adi da ake wa musulunci ba mu fallashe shi ba bil hakika idan mun yi haka mun ci amanar annabi muhammad Allah shi samu gani kai ba ma su ba duk makarantar da ba masallaci a ciki ku cire 'ya'yanku don akwai makarantun ma zai ta to ne yanzu makarantar nan ba za a yi ai menene IRC ba ba za a yi kuma CRC ba ba wancan ba wannan to su sun fi ma kafiran kafirci gwamna wanda ya yarda a yi IRC da CRC da makarantar da ba a yi kowanne ya kamata mu gane jama'ar musulmi wallahi kullum muke jaddada ma Allah alkawarin nan kuma dole ka sani kulliya din nan tana cikin Qur'ani ko ba ta ciki ko ko yi ta har mu wuce shi kenan kar mu magana to kafin ka fahimci ita wannan sura da kyau ya kamata ka gane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugabanmu ya fuskanci wata matsala dangane da kafirai kafin Allah ya saukar masa da suran nan matsaloli kamar guda bakwai wato sai da hali ya yi tsanani sannan sai Allah ya saukar da kuniya ayyuhal kafiru ne ya toshe bakin arna ashe shi kansa manzon Allah ya fuskanci challenge dangane da wannan addinin na musulunci maƙiya Allah sun yi ta ƙoƙari su ga cewa sun hana shi wa'azi sun hana shi addinin nan daidai wanda Allah ya aiko shi amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi bai yarda ba in ka dubi tarihin musulunci za ka samu matakai ɗin nan kamar guda bakwai waɗanda manzon Allah ya fuskance su mataki na farko shi ne hadisin da ke cikin littafin bukhari hadisi na ɗari biyu da arba'in da kuma hadisi na dubu uku da ɗari takwas da hamsin da hudu da ma sahih muslim hadisi na dubu da ɗari bakwai da cikin da hudu wato farkon musulunci mutum biyar kacal suka musulunta mutum biyar kacal suka musulunta amma wallahi zama garin maka sai da ya gagari annabi muhammad mutum biyar babu lungun da zai bi ba a tsangwame shi ba babu unguwar da zai bi ba a musguna masa ba an gallaza masa an cutar da shi sai da aka waye gari manzon Allah a bayan gari yake wuni zai iya zama cikin gari mutum biyar tukuna kafirai na kokarin su ga cewa sai ya bar wannan wa'azin domin ya kawo fitina duniya wata rana annabi yana yawo shi da sayyidina abubakar a bayan gari sai suka haɗu da abdullahi bin mas'ud allah ya ƙara masa yarda yana kiwon awakai na ɗaya daga cikin manyan kafiran maka ana kiransa uku batu binu abi mu'ai yamma ta dami manzon allah shi da sayyidina abubakar manzon allah sai ya taho ya ce masa yana abubakar zo mu je gun wannan yaro da lokacin abdullahi dan mas'ud yana yaro karami yana kiwo gaina ku kiwo yake ma shi wannan kafiri da manzon Allah ya kawo sai ce masa ya gulam ya kai yaro hal in daka min labanin taskina shin kana da wani nono da zaka taimaka ka bamu mu sha yau ta dame mu sai abdullahi bin mas'ud ya ce masa innu mu'tamanun wa lastu kuma ni an bani amana ne na kiwon awakan nan ba nawo ba ne saboda haka haramun ne gare ni ba daidai ba ne in tatsi madaran awakan nan in ba ku kusha da sai annabi ya ce masa hal in daka shafin ha'ilin lam yanzu alaiha alfahlu a cikin awakan ka dinnan akwai akuya wadda bata kai bunsuru ya barbaranta ba bare ma a ce ta yi ciki bare a ce ai nonon ta ma ya samu wato tana da nono wanda za a samu madara a ciki sai ya ce akwai sai manzo Allah ya ce to bani guda sai kawo masa akuya daya manzo Allah sai shafa jikin nonon shafa nonon akuyan da yayi sai nonon yana ta kumbura sai da ya cika sai na abubakar sai ya tafi ya samo wani dutse mai ɗan rami a tsakiya haka kamar akwashi da ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahtala ba fiha sai ya tatsi nonon wannan akuya a cikin wannan dutsen da ya tatsa sai ya sha yayi ta sha sai da ya koshi ya ba mu abubakar yayi ta sha sai da ya koshi wata riwaya aka ce ya miƙa wa sunna abubakar sai da ya sha kafin nan shi ya sha sannan an ce saƙin ƙaun akhiruhum shurba in za ka ba wa mutane abu ruwa ko abinci to zan kai ne na ƙarshe ka fara ba su kafin kai to da yi haka shi da abdullahi dan mas'udu mai ciwo yana tsaye yana kallon ikon allah da manzon Allah ya sha madaran nan shi da sana bakar sannan sai ya ce ma wannan akuyan aqlis wato ki matse nonon ki sai nonon nan na matsewa sai da ya koma yadda yake kai Abdullahi bin Mas'ud ya tsaya yayi zugum ya ce wannan ko wani irin abin mamaki ne wannan akuya wadda bata kai ma bosu ne barbaranta ba bare a ce wai har an samu madara a jikinta amma mutumin nan gashi a gabana yana wani abu kamar sihiri ya bari bayan sun ɗanyi nisa sai ya bar awakan ya zo a guje da ya zo sai ya ce masa wai kai wane ne annabi sai masa bayani ni ne muhammad bin abdullah allah ya turo ni da manzanci na ƙarshen zamani sai ya ce masa allimni min hazal qaul ka koyar da ni kalmar da zan faɗa in zan cikin mabiyanka sai ce ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kun ga annabi ya bar gari ya koma daji amma kuma na dajin ma su tsira ba sai musulunta suke mutumin kirki duk inda ya tafi sai an amfana da shi haka kuma mutumin banza duk inda yake sai an cutu da shi da abdullahi dan mas'ud ya musulunta sai ya ce masa ka koya min qur'ani ka koya min tunda ka ce akwai littafin da aka turo ka da shi sunansa qur'ani ka koya min karatunsa sai manzon Allah ya ce masa innaka gulamun muallamun ai kai yaro ne ne ilimi wato malamai suke cewa wannan kalma da annabi ya faɗa wa abdullahi dan mas'ud sai ta zama fata na gari abinda bahaushe ke cewa lamiri kalmar ce ta yi albarka abdullahi dan mas'ud sai da aka wayi gari duk sahabban annabi muhammad babu mutumin da ke karanta qur'ani irinsa har ma annabi na cewa wanda duk yake so ya karanta qur'ani gabban kama unzila to ya je ya karanta shi gaban abdullahi bin ummi abdin ku ji sanadin musuluntarsa sai ya ce kai kana wani gari ya ce ina cikin makka ce to zan zo wajenka yanzu Allah ya ce kaɗan dakata ya ce a ni zan zo ana nan shi ne wannan hadisi da ke cikin littafin bukari da muslim ranar sai gashi ya taho makka yana zuwa makka sai ya wuce ɗakin kaba domin nan ne mazauni na manyan gari can yana zaune yana jiran annabi ya fito ya iso masallaci sai ya ga manya-manyan gari suna zaune a majalisarsu a gefen ka'aba suna hira hiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin hiran nan ya ce sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso yana isowa sai ya tafi ka'aba kawai sai ya kama na filfilo kafiran da suna zazzaune sai wani daga cikin sai ce musu ala tanzuru na ila hazal mura'i ba kwa ganin wannan mutum mai riya washi sallan ba zai yi a gida bane sai ya taho gaban mu ya zo yana sallah ka ga manzon Allah ba shi da tsoro bai damu da kafiri ba akwai wani yaro a wannan makarantar Aliyu Mustafa Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa imani wai an ce kar a yi sallah ya ce na sai da ya limanci irin su muke nema ka ga kafiran nan suna zaune manzon Allah ya ce shi sai ya yi sallah masallacin Ka'aba ba abin da zai hana shi duk da barazanar su ya tafi sai kama sallah ta ce turanzu ya zame da wannan mutum mun hana shi wannan abu yaƙi ayyukum ya kone yana da zuri ali fulanin waye cikin ku zai tafi akwai wato unguwar suwa ne وقد نهرت جزور بالامس wato sun yanka sun yanka wata taguwa sun soke wata taguwa kamar jiya sun soke magunki taguwar kuma tana da ciki to da aka fede ta an ciro wato akwai dan tayi sai suka ciro shi ne suke cewa to abinda za mu yi wa muhammadu mu hana shi zuwa sallah a wannan gurin shi ne ɗaya daga cikinku ya tashi ya tafi fayamidu ila farfiha wa wasalaha ya tafi ya je inda aka soke wannan ɗan rakumin wannan taguwar ya ɗauko ɗan tayin da aka ciro daga mahaifanta ya ɗebo jininta ya ɗebo kashin فيجيء به ثم ينهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه in ya zo ya jira sai ya yi sujjada sai ya dora su akan tsakanin kafadunsa ya dora a bayan shi daidai kafadunsa yanda jinin zai ta gangarowa yana bin gemunsa yana diga akwai wanda aka taba irin wannan wulakanci sai manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud yana zaune yana kallo yace fan ba aka ashkal qaumi sai hatsabibi cikin su shedanin su sai tashi ya garzaya ya tafi waye hatsabibin mai gidansa yana zaune shi abdullahi dan mas'udu da ya taho yana so ya ga waye zai tashi ya je ya ɗebo kashin wannan raƙumin da jini da ɗan tayi ya zo ya zuba wa annabi muhammad sai ya ga mai gidansa ne ya tashi abdullahi dan mas'ud mai gidansa wanda ke mallakan awakan da yake kiwo shi ne ya tashi ya tafi wancan unguwa hankalinsa sai ya tashi fa ja'a bihi yana tafiya ku sai ya ɗebo yana zuwa fanazar hatta sajada nabi ya jira sai da annabi ya yi sujjada sallallahu alaihi wa sallam wa ba'ahu ala bahrihi baina katifaihi sai dora a tsakanin kafadunsa biyu jini na gangarowa gemun annabi muhammad rigarsa ta lalace abdullahi bin mas'ud ya ce wa ana anzuru la ugni shay'a ina kallo ba abin da zan iya yi me gidana ne ma yayi wannan tsoro ta ya kama ni to shi yake ba da labarin nan sai yana cewa law kana liman atun kai ina ma ina da karfi wato yana nadama a ce an yi wa manzon Allah irin wannan cin zarafi bai yi wani abu ba hankalin sai tashi kuma bai da uwa a garin makka domin in ya tafi kashe shi za su yi ya fito ne daga wata kabila da ake kiranta banu huzain banu huzain ko bata cikin hurumi saboda haka idan har aka kama shi da duka babu wani wanda zai cece shi yace to lokacin da uqbatu bin abi mu'ayt ya tsora wannan kazanta a bayan annabi muhammad faja'alu yadhakuna sai suna ta dariya wa yuhilu ba'dhum ala ba'dhin sashi suna rangaji kan sashi wannan ya kece da dariya sai ya jingina a jikin wannan suna ta dariya ta ce wa rasulullah sajidu shi dai manzon Allah yana nan yayi sujjada la yarfa'u ra'sahu bai daga kansa ba yana nan cikin sujjada Abdullahi dan Mas'ud ya rasa me ya kamata yayi da ya tashi sai ya garra ya tafi yana neman wanda zai taho ya ɗauke wannan ƙazanta daga bayan annabi Muhammad ya nemi sayyidina abubakar baya na sauran musulman kuma duk bayi ne kuma iyayen gida iyayen gidansu ne a wannan gurin su suka yi wannan ta'adin ya tafi gida ya tuna annabi yana da 'ya'ya babban yarsa ita ce zainab tana auren kafiri ita kuma a wannan lokaci abul asidun rabi'a lokacin yana kafiri bai musulunta ba domin a yakin badar yana cikin masojojin arna mijin yar fari na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam surukinsa saboda haka babu hali ya kira zainab ta zo ta yi wannan aiki sannan a wannan lokaci annabi ya ɗauki ruƙayya da ummu kulsum ya aurar da su ga 'ya'yan abu lahabi ya ɗaya ce ta rage wa annabi muhammad ita ce fatima lokacin kuma tana budurwa yar karama da ya tafi gida ya same ta sai ce to kin ji fa abin da ya faru da annabi amma ni ba ni iya masa komai kuma na duba gabas da yamma babu wanda zai zo ya cire mar wannan kazanta in ban da ke ta ce mu tafi fatima wanda babanta bayi shakkan arna haka yan nan ta tashi wallahi ba ta shakkan arna tana da kishi manzon Allah yana cewa Fatima bid'atun minni Fatima wani yanki ne na jikina halina ta gaje shi فأقبلت تسعى حتى ألقته عنه تنا سوري تنا زوا تتيه كذلك أن تزبر وأقبلت عليهم تنا سيتة كاريسو تزو تتأي أكنسو أين تكي زلزوني تتيه كذلك سو متانا بنزا متانا وفي مرسا هنكل يعني يا كرما كو أورو بشيبا تتيه سئنا ماماكي كدوبة ماشي للي Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa babban kyauta yanda ba shi da tsoro haka kuma ƴaƴansa ma ba su da tsoro to lokacin da ta kawar da kazantar nan daga bayan annabi Muhammad falan ma ka ba salatu lokacin da manzo Allah ya gama sallah rafa'a ra'sahu sai ya daga kansa kama kana yarfa'uhu inda tamami sujudihi bayan ya gama sallah sun makala sannan sai ya daga hannayensa sama kace Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish ya Allah na danka quraishawa gare ka ka saka ni wannan cutarwa da suke mai sai da ya faɗa haka sau uku da duk suna dariya sai kowa ya zugun saboda suna tsoron addu'ar da aka yi a makka bare kuma addu'a da ta fito bakin annabi muhammad don sun san mutumin kwarai ne kafiri ya san mutumin kwarai wallahi ba ka gani akwai arna da suke rabawa da daddare su je gurin malaman mu suna neman addu'a baka taba jin labari akwai arna da ke tura malamai umara ba a roƙa musu Allah wa ashe sun san Allah namu ya fi nasu karfi koko kuma sun san addinin namu shine gaskiya nasu karya ne lokacin da manzon Allah yake wannan addu'a sai duk suka yi shuru idda alaihi wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalika al-balad mustajaba saboda sun sani addu'an da duk aka yi a makka Allah yana karbanta to sannan bayan Allah ya ce ya Allah na miƙa qurayshawa gare ka sai manzon Allah ya kirga su ɗaya bayan ɗaya kace Allahumma alayka bi abi jahal wa alayka bi utbata bin rabi'a wa bi shayba bin rabi'a wal walid bin utba wa umayya bin khalaf wa uqbat bin abi mu'ayth manzo Allah ya kirga su yace ya Allah ka saka min bisa wannan ta'adi da suka yi min to wannan addu'a da annabi ya musu gaba ɗayan su a yakin badar aka kashe su gaba ɗayan su a yakin badar yaki na farko da aka yi tsakanin musulmi da kafirai duk an kashe su wannan yakin in ban da mutum guda shine umaratu bin walid umaratu bin walid shi kuma ya tafi siriya da ya je siriya ya yi sha'awar matar da masu abin nan kai a abisiniya habasha da ya je habasha ya yi sha'awar matan annajashi sarkin habasha shi kuma turista ne labari ya iso ma sarki sarki ya kira wani matsafinsa ya sa ya matsafi gindinsa ya kumbura ya dinga fama da jinya sai da ya haukace ya fada daji yana yawo da dabbobi na ya mutu dukkan su babu wanda yake kyawun karshe waɗannan mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsire musu cikin addu'arsa ya kuma roki Allah madaukaki ya saka masa a bisa ka'adin da aka yi musu wannan ita ce cuta ta farko da ta faru da manzon Allah hali na biyu da ya shiga hadisin yana cikin littafin Abu Ya'la da kuma Bazzar hadisi ingantacce Anas bin Malik yace لقد ضربوا رسول الله مرة حتى غشي عليه akwai lokacin da ma suka zo suka rufe manzon Allah da duka suka dinga dukansa sai da ya suma hadisi na ingantacce duka suka rika yi wa manzon Allah sai da ya kai ga suma ka duba al-mustadrak na Imam al-Hakim mujallad na uku shafi na 67 dan menene ba zai sassauta ba dan menene ba zai bar wa'azin musulunci ba suka dinga dukansa sai da ya kai ga suma na uku hadisi na cikin littafin bukhari hadisi na 3856 wata rana urwa bin zubair ya tambayi abdullahi bin umar ya ce masa akhbirni bi ashaddi shay'in sana'ahu mushrikuna bin nabi ina so ka bani labari cutarwa mafi tsanani wadda ƙurayshawa suka yi wa annabi muhammad wace cutarwa ce ta tsanani sai ya ce masa zan baka labari ijtama'u fil hijri wata rana sun haɗu a cikin wani ɗaki da suke mitin suna hira su manyan ƙurashawa fa zakaru rasulullahi suka yi ta ambaton sunan annabi ce muhammadu kai mun yi fama da shi ya bar wannan abu yaki fa qalu suna cewa ma ra'ayna misla sabri da alaihi kai amma dai hakuri ne da mu yanzu a ce kabilar su wane ne aka samu irin wannan da sun gama da shi mu dai muna da hakuri mutanen makka safaha ahlamana ya zo garin nan ya mai da mu wawaye wa shatama aba'ana ya zagi iyayenmu wa gayyara dinana ya ɓata addininmu wa farraka jama'atana ya raba kanmu kun san da awar kafiri kenan a ko'ina ba ku jin a yanzu waɗanda muke tare da su suna cewa wai su abin da ya dame su da musulmi musulmi ya ɗauki arne a matsayin wato akwai kaman primary citizen akwai kuma secondary citizen shi musulmi a kullum yana ɗaukan kafiri a matsayin makaskanci ne wani abin shi yake damun su saboda haka suna neman yanci dole ne a maida su su da musulmi a zama ɗaya to annabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyarsa kenan yana nuna musu duk mutumin da zai yi sujjada ma gunki wawa ne kuma gaskiya ne ko duk mutumin da zai yi sujjada ma gunki wawa ne bai yi amfani da hankalinsa ba to idan ka ce wanda zai ce Allah sa uku fa shi ma wawa ne kai nufi bai amfani da hankalinsa ba uku ko bai isa ba wannan yayi kafa wannan yayi hannu wannan yayi kai sai da aka yi gaba kafin aka halice ka to wajen ka ce yin haka wauta ne rashin tunani ne babu laifi kan wannan magana wallahi babu laifi domin inda za ka yi amfani da hankalinka kul inda ma a'idukum bi wahida an taqulu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru kun tunani yaushe ne da hankalinka zaka ce Allahnka uku guda uku to wanda yake maka kai irin wannan tunani da kuskure shi ke ne zai zama abokin gabanka yanzu ka ce Muhammadu dai yana zagin yana aibanta hankulan mu ya kawo wani addini da ya raba kanmu to da a haɗu a cikin ta'adi gwamma a rabu ko kuwa abdullahi bin amrin yana faɗin haka ya ce ba zakaru rasulallah suka yi ta ambaton manzon Allah suna ta gulminsa fa bayna lahu fi zalika suna irin wannan magana in aqbala sai ga annabi ya bullo dan halaka fastalamar rukuna yana shigowa masallaci sai ya wuce jikin ka'aba yana zuwa jikin ka'aba ya taba wannan rukuni din ya taba bakin dutse sai kama dawafinsa idan ya ce kafin da yake dawafin ka'aba sau bakwai ake ko duk fa'ilin da ya zo zai wuce ta wurin su gama sai su zai su yi masa kaface da ido kagon shi ai to shi ne sai ai shiru in ya wuce kuma sai su ci gaba da yi sai wani ce to yanzu shi ke na haka za mu bashi tantini muke mutum akan wannan mutum ya dame mu yanzu shi ke za mu bar mutum ya gaban mu yana mana irin wannan nan take sai uku batu biyu a dunu ai wancan mutumin da ya ɗauko ƙazanta ya ɗora bayan manzon Allah sai ya tunkaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagayo fa wada'a saubahu sai ya cire rigansa ya sa a wuyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce lokacin annabi ya gama dawafi yana sallah yasa ya makure shi sai ulqihi fa khalaqahu khalaqan shadida ya makure shi sosai hatta waje da lokutan sai da manzon Allah ya zabura kan guyoyinsa wata sawahan nasu mutane suka yi ta ihu musulmai da ke gurin suna gani ba abin da za su iya fa akbala abubakar can sai ga sayyidina abubakar ya tunkaro na an bi shi gida aka gaya masa ya fito a guje hatta a kaga da mai kibihi yana zuwa ya kama kafadar uku batu bin abi mu'ayyid wadda fa'ahu an nabi ya tunkuɗe shi daga annabi wa qala sai yace ataqtuluna rajulan ay yaqulu rabbi allah yanzu za ku kashe mutum saboda kawai ya ce ubangiji na shine allah laifinsa kenan mazagun bandutse sayyidina abubakar mai ruwan taunin afdalul umma wanda cikin al'ummar annabi Muhammad babu wanda ya fi shi ba shi da tsoro akwai wani hadisi wanda ke cikin littafin albazar zamanin imamu ali sayyidina ali yana halifanci yana shugabancin musulmi akwai wata rana da yake hudu a kufa sai yayi tambaya ga musulmai da suke masallacin yace musu man ashja'un nasa waye ya fi jaruntaka cikin mutane faƙalu sai suka ce an ta kai ka fi jaruntaka ya kai sayyidina ali قال سيف الله عليه مسو أما إني ما بارزني أحد إلا أنصبت منه babu shakka tsawon rayuwata babu mutumin da zai ce mu fito na fito a filin yaƙi ba tare da na amsa masa ba kuma duk mutumin da na fito na fito da shi to kwanansa ya ƙare sai ce babu shakka wannan ya tabbata walakin lahu amma duk da haka ba ni ne na tijaruntaka ba cikin mutane kun san wanda ya fi jaruntaka cikin mutane suka ce bamu sani ba ya ce walakin lahu abubakar sai da abubakar ya ce ga dalili laqad ra'aytu rasulullah akhazathu quraish da ido na lokacin ina karami naga qurayshawa sun kama annabi muhammad fa hadha yaju'uhu wannan yana duka wa hadha yatalaqahu wannan yana wato sun yi rufu a kan annabi sallallahu alaihi wasallam duka suke kyau ta ce da ido na lokacin ina yaro dan karami ba abin da zai iya yi wa yaquluna suna cewa anta taj'alu al-alihata ilahan wahida ya kai muhammad kai ne kace mu goma kan nan duka wai kace mu bar su mu dawo bautan abin abin bauta daya dan haka ba za mu baka da rai ba suna ta dukan manzon Allah sayyidina ali ya ce fa wallahi ma minna ahadun illa abubakar ya ce wallahi musulmai sahabbai muna ta tsaye ba wanda ya iya wani abu sai sayyidina abubakar sai jin tsoron su nan ya sha mara sayyidina abubakar ya fada cikin wannan turmutsin ya darbu haza wa ya dafa'u haza ya doki wannan ya tunkuɗa wannan ya dinga dukansu wa ya ƙulu bi a'ala santihi yana faɗa ya ɗaga murya wa inna ainahu yasilani ya ce sai na abakar yana kuka da hawaye ya ɗaga murya yana ce musu a tattulu na rajulan an ya ƙuna rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum kawai saboda ya ce ubangiji na shine Allah bai kuma wani ku yana kuka yana dukan su da tankuɗe su ƙawanin sai suka tsaya suna kallon shi malhaza waye wannan kuwa mai karambani shine sai aka ce musu ibnu abi quhafa al-majnun ai tababbe ne ku kyale shi man da tababbe zai tunkari irin mu har ya doke ne faɗi da ne sai na ali ya faɗi wannan magana sun baka sai ya fashe da kuka ya ce ya tuna irin wulaƙancin da aka yi wa annabi muhammad duka zagi ba wanda ba a yi wa manzon allah ba ya ce ba wanda ya iya tinkara waɗannan kafirai ya kwaci annabi in banda sayyid na abubakar shi ne sai ya tambaye su ya ce musu an shi da kuma ina haɗa ku da allah ya ku musulmai don Allah akwai wani mutum a zamanin fir'auna da ya ta kokari ya kare annabi Musa wanda labarinsa ya taho cikin suratu gafir yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa cikin mabiyansa akwai sana Abubakar yana kokarin kare shi haka kuma a zamanin fir'auna akwai wani mutum da ya ta kokarin kare annabi Musa kada fir'auna ya cutar da shi ko san wannan labari ji sayyidina ali mu karanta waɗannan ayoyi mu ji wancan mutumin wanda yake kama da sayyidina abubakar labarin sa yadda yake ta kare annabi musa a fadar fir'auna a suratul ghafir aya ta 40 ko aya ta 26 har zuwa 46 Allah yake wa qala fir'auna
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه أخاف أن يبدل دينكم أو أن يزهر في الأرض فساد وقال فرعون وفرعون يكرامتي da ya kira mutum ya ce musu zaruri a kutul musa ku ballin kashe musa kun gani tun farkon duniya mutanen banza ba su ƙaunar masu addini tun farkon duniya suna mutanen banza masu mulki masu mulkin nan waɗanda ba su da imani in ma kafirai ko fasikai to ba sa kaunar mutumin da duniya yake addini kiran mutum suka yi zaruri a cikin Musa wani ya rabbahu a wajen mutum Fir'auna ya ce ku banni in kashe Musa don Allah ku banni in kashe Musa da je ya roki ubangijin nasa hikimar da yake kawo mana tawaye yace musu inni akhafu an yubaddila dinakum ina ji muku tsoro dan laka bar Musa zai canza addinin ku aw yuzhira fil ardi fasad ko ya kawo barna ya bayyana barna a cikin kasar nan a waye gari duk an mana tawaye saboda haka ina ba da shawara ku bar ni kawai kashe annabi Musa Allah ya ce wa qala Musa inni ustu bi rabbi وقال موسى إني قلت بربي وربكم ومنكم متكبرا لا يؤمن والحساب
labari da aka ga gurin annabi Musa cewa ga abin da Fir'auna ya faɗa zai kashe shi to daga wannan lokaci annabi Musa sai ya kama addu'a annabi Musa ya ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum ina neman tsarin ubangiji na kuma shi ne ubangijin ku kuma min kulli mutakabbirin daga sharrin duk wani mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisabi wanda bai imani da ranar hisabi wanda baya imani da ranar hisabi shine wanda yake so ya cutar da wani saboda kawai yana faɗan gaskiya wannan sunna ce ta manzon Allah shi kansa annabi Muhammad duk inda yake tafiya in ya in ya hangi manyan kafirai sai dinga addu'a Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ko wanda sunna ne in dai ka hangi mutane kana tsoron za su za su yi maka wato za su cutar da kai yan fashi ne ko kuwa wasu miyagu to sai kai wannan addu'a Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim haka annabi Musa yace inni ustu bi rabbi wa rabbikum من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب annabi Musa ya nemi tsarin Allah Allah ya kare shi daga sharrin Fir'auna tunda labari ya iso masa Fir'auna fa to yanzu ya sa shi a gaba zai yana kokari ya ga cewa sai ya kashe shi to aka ci gaba da mikin Allah ya kawo kana rajulun mu'min وقال رجل مؤمن من آل فرعون وابتل إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
وقال رجل مؤمن واتو أتكين مجلس فرعون إيه cikin yukon Allah akwai wani mutum musulmi mai imani ya kutubu imanahu yana ɓoye imaninsa a wurin da ake mitin din akwai wani mutumin kwarai akwai musulmi amma kuma ya boye imani don haka fir'auna bai sani ba duk yan majalisun babu wanda ya san cewa wannan mutum musulmi ne sai ya ce musa taqtuluna rajulan ay yaqula rabbi allah kuma kalmar da ya faɗa irin ta sayyidina abubakar ko yanzu za ku kashe mutum saboda kawai ya ce ubangiji na shine allah laifinsa kenan wa qad ja'akum bil bayyinati kuma ba wai ya faɗa ne kawai ba ya ma zo muku da dalilai min rabbikum ya jefar da sanda ta zama macijiya ya sa hannu a hammata ya cire ya ringa haske kamar rana ga mu'jizoji da yawa ya kawo muku hujjoji dalilai masu karfi cewa shi din nan lallai daga wajen Allah ne sai za ku kashe shi sai ce wa in yaku kaziban fa alayhi kazibuhu ku tsale shi kawai ya ci gaba da abin da yake yi in makaryaci ne to wabalan karyarsa tana kan shi wa in yaku sadiqan to kuma in yana gaskiya yusibkum ba'd allazi ya'idukum wato sashin abin da yake muku wa'adin sa na azaba din nan zai same ku matukar kun cutar da shi sai yace inna Allah la yahdi kun kyale shi ci gaba da wa'azi in dai aikin sa ƙarya ne to al'amarin sa ba zai ci nasara ba saboda Allah bai shirya aikin mai barna makaryaci shi yasa bahaushe ke cewa ramin ƙarya kurara ce ko kurare ne in dai makaryaci ne ku kyale shi ba zai dade ba zai bari abin da bahaushe ke cewa ta yaro kyau take ko ba ta karko to ku kyale in dai al'amarinsa babu gaskiya shi da kansa ma abin zai lalace ba sai kun san kamar ba wanda yake ba su wato shawara mutumin yana da imani amma kuma ba wanda ya san musulmi ne sai ce musu ya kama lakum al-mulku yawma zahirina fil ardi يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سبيل الرشاد Allah sabila rashad Allah Allah madaukake ba mu labari yace قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد shi wannan mutumin yace ya qaumi lakum al-mulku al-yawma zahirina fil ardi to ku yan uwana fir'auna yanzu ku kuke da mulki a duniya kun samu nasara kun samu daukaka a duniya kuna da mulki faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana to waye zai taimake mu daga azabar Allah in ta zo mana ku ga wata hikima ta ilimi na bayani istidrajul mukhatab yace ku ce da mulki a yau ku ce da rinjaye akan duniya to saboda kar su gane musulmi ne sai dawo da maganar ya karkato ta ya hada ya hada- ya shigar da shi kansa cikin su yace faman yansuru na min ba'sillahi in ja'ana wa zai kare mu ni da ku daga azabar Allah in ta zo mana mu cutar da mutum babu dalili wa zai kare mu قال فرعون sai فرعون yace to ma urikum illa ma arani dai ba abin da nake nuna muku face abin da naga ya kamata haji fir'aun wa ma ahdikum illa sabila rashad kuma ni bana shirye da ku komai face hanya ta shiriya domin abin da ya kamata a yi a ƙasa na zaman lafiya shi nake nuna muku kaga fir'aun fa wai shi kansa bai yadda ma dan ta'aji ne ba ba wanda zai yarda ya ce shi mugu ne ko sai dai halinka ya nuna kai mugu ne to وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب إلا دعوه مثل دأب قوم نوح وآد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما وما الله يريد ظلما للعباد yace wa qala allazi amana ya qaumi shi wannan mutumin musulmi sai yace musu ya ku yan uwana inni akhafu alaikum misla yawmil ahzab ina ji muku tsoron kwatankwacin ranar rundunoni da suka shuɗe akwai wasu rundunoni da aka yi na kafirai kafin mu misla da'ad qaumi nuhu wa ad wa samuda ce misalin al'adar mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa wallazina min ba'dihim da waɗanda suka zo a bayan su ina ji mana tsoro kada mu yi irin abin da mutanen annabi nuhu suka yi a hallaka mu kada mu yi irin abin da adawa suka yi a hallaka mu kada mu yi irin abin da samudawa suka yi a hallaka mu amma Allah yuridu zulman lil ibadi Allah bai zama mai nufin cuta ga bayinsa ba kenan Allah baya cutar da mutane sai dai mutane su jawo ma kansu cuta don haka kar ku taɓa wannan mutum saboda kawai yana kira a zo a bauta ma Allah kuma ya zo da hujjoji shi anan shi gani wani mutum ya zo laifi ba wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawma tanad ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من آشم ومن يضلل الله فما له من هاد yace ya kawo ya ku jama'ata inni akhafu alaikum yawma tanadi ina ji muku tsoron ranar da za ku yi ta kururuwa ranar da ake kira ranar da za ta tashi gaban Allah ina ji muku tsoron wannan ga wanda zai cutar da wani to ina ji masa tsoron ranar hisabi yawma tuwalluna mudbirin ranar da za ku juya kuna masu gudu wato malakum min Allah min asim ba ku da wani mai tsaro dangane da azabar Allah ina ji muku tsoron wannan rana wa man yudlil Allah fama lahu min hada amma wanda Allah ya batar wannan ba shi da mai shiryar da su sai yace wa laqad ja'akum yusufu min qabl ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب yace wa laqad ja'akum yusufu min qabl kuma annabi yusuf ya zo muku kafin zuwan Musa din bil bayyinati shi ma ya zo muku da hujjoji sai kuma zan fi shakkin mimma ja'akum bihi da ya zo muku yadda da shi ba har ya gushe ma kuna shakkan al'amarinsa hatta idza halaka lokacin da annabi Yusuf ya mutu kuntum sai kuka ce to wanda ma ake da'awar Allah ne ya turo shi yanzu ya mutu man ba asallahu min ba'dihi rasula don haka Allah ba zai sake turo wani dan sako ba kun ga wannan mutumin wa'azi yake ta yi musu a fadin fir'auna muna buƙatar irin waɗannan wanda za ka tashi cikin majalisa fadin sarki kai wa'azi ma wane ma sarki don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir babban jihadi shine ka faɗi gaskiya a gaban kangararren shugaba ka gaya masa gaskiya wallahi da ana gaya wa shugabanninmu gaskiya da al'amuransu bai lalace haka ba akasari za ka samu na jikinsu munafikai ne sun raba jikinsu ne saboda su ci abinci shi kenan saboda haka inda duk baki ya karkata in ji bahaushe nan ya wuce zuba ko in sun raba ke wannan shugaban ya karkata ta hagu ne su to su ma sun zama na hagu ashabu shimali in ya karkasu ta dama sun zama ashabu ne mutum yana tare da ciyaman ba zai gaya masa ga abin da zai yi na addini ba kana tare da gwamna ba ka iya gaya masa gaskiya ko kana tare da shugaban kasa ba ka iya gaya masa gaskiya da a ce ana samun ire-iren waɗannan mutane a fada wallahi da al'amarin mu yayi kyau saboda haka wani malami yake ba da misali yace zamanin fir'auna ku ji wannan magana da kyau zan maimaita ta yace mulkin fir'auna ya fi mulkin najeriya na yau kyau kuna ganin yayi ƙarya ne ƙarya ba domin a fadansa an samu wani wanda ya yi tsaye yana ƙoƙarin shiryar da fir'auna in ban da cewa halaka ta riga ta tabbata akan fir'auna da ya tsira ku duba yadda ake ja in ja da wannan malamin fa ya faɗa su faɗa ya ja su ja akan za a kashe annabi musa ya ce allan barin bai yadda ba to yanzu majalisunmu ba haka bane fadojin sarakunanmu ba haka bane to shi mafaji da ya zo ya durkusa gaban sarki akwai fadan da in sarki ya fito ya zauna mafaji sun koyar da kai bai dagawa sai sarki ya tashi daga karaga ya koma gida ya ta jinyar wuya to yanzu ka ce wannan zai sarkin nasiha la hawla wala quwwata illa billah kina cewa to ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يدل الله من هو مسرف مرتاب haka Allah yake batar da mutumin da ya zama mai barna mai shakka in ba don batacce bane fir'auna wannan malamin da ya shirya da shi to shine sai ya ce alladina yujadiluna fi ayati llahi الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون في الله في آيات الله بغير سلطان أتاهم waɗanda za ka ga sun tsaya sarakuna shugabanni suna ta gardama suna ta gardandami suna rigingimu game da ayoyin Allah ba su da wani dalili za ka ga an zauna wuni cur yanzu bil din da za mu karanta abin da ke gabanmu a yanzu a majalisa shine batun shari'a bil din kenan yaya za mu da shari'a adamawa ta ce to zai kawo rigima to wani jiha ne kaga an kaddama da shari'a an samu rigima ai kan rikici mu ba za a yi shari'a nan ba bi gairi sultanin atahum babu hujja shi ne shari'an nan kar a yi zina kar a yi sata haka ne ko kada a yi fitsara kada a yi shegantaka bayan ƙasa mutane su bi dokan Allah su bi kuma shugabannin su ita ce ba shari'a musulunci ba su da wata hujja illa dai shari'a addinin wasu ne in an kawo za to su wasu ba su da haƙƙi wasu ba su da haƙƙi ne ina mamaki wallahi arewa kaf babu inda ba a magana shari'a sai jihar adamawa abin ya yi shiru to kuna karanta kuliya ko za ku kwanta to da fir'auna ya ga wannan mutumin fa ya tsaya sosai yana nema ya wayar da kan yan majalisa ya faɗa sai fir'auna ya gane akwai wata hikima da zai ya ƙaryata wato firawuna yana da basira yana da hikima kwarai mai ilimi ne sai ya fito da wani salo wanda zai nuna wa sauran 'yan majalisan cewa annabi musa makaryaci ne gaba daya domin shi wancan mutum yana so ya tabbatar musu annabi Musa mai gaskiya ne kuma ga hujjoji yana ta ba su hankalin su kuma duk ya karkata har ma na yi wannan gaskiya ne ba to kuma ya za a cuci mutum ba wani abu illa kawai ya ce abi Allah kuma ya zo da hujja ga shi ya jefar da sanda ta zama macijiya ka gaskiya za mu cuce shi ya kamata mu gashi da fir'auna ya hangi haka wa qala fir'auna sai fir'auna ya juya ya dubi وقال فرعون يا هامان ابن لي شرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في سباب sai da rauni ji wa yadda wazirinsa ki ce ya haman ibn lisar hankal ana cikin mutum fa zai sai dakatar da mutum ne ya ce haman ina wazirina je ka gina min wani katon bene sarhan wanda ake gina shi kenan da konannen block a gina masa bene mai tsawo yace la'alli ablugul asbab saboda ina so zan hau duk wata kofa asbabat samawati duk wata kofa da za ta kai ni sammai sai na hauta fa aqala ila ilahi musa in je in leka in ga Allah musa din nan kaga ana cikin mutum fa sai ka wannan magana kaga yana so ya karkatar da hankalin jama'a cewa musa na yi makareci ne waye zai iya zuwa sama bari har ya ga Allah bari har Allah ya turo shi da sako shine ya nuna masa je ka gina mu ba za a iya bane kama ne zai ga sai duk aka fashe da dariya ha ha ha to ashe kenan tun da fir'auna da ke da karfi da mulki da komai bai iya zuwa sama ba shi Musa zai je sama shi Musa zai ce wani Allah yana turo masa sako sai ce wa inni la azunnu ka zaba ni da ina zakan Musa makaryaci ne ko ku yadda ba ka ce mun yadda ni da nace da mulki ban iya ginin da zan je sama ba sai wani talaka zai zo ce wai yana zuwa sama haka ne ko ba zai ce haka ne Allah ya ce to wakadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi haka aka kawata mu fir'auna mugun aikin sa kaga fir'auna ya gane gaskiya amma duk da haka ya kauce wa sudda an sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi taba amma kaidin fir'auna bai kasance ya face wato cikin lalacewa cikin rudu cikin hasara wa qala allazi amana ya qaumi وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا إلى سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ولوكacin da fir'aun irin wannan misali shi kuma wannan mutum musulmi sai ya fito fili kawai ya ce kai yau za a yi wadda za a yi sauran koyo-koyo ya kare tun da wannan mutum ya kai ga irin wannan misali dole in fito fili ya ce ya kaune ya ku mutane na ittabi'uni ku bi ni ni musulmi ne ku bi ni ahdikum sabilar rashadi zan shiryar da ku tafarki madaidaici ya ci gaba da wa'azi a fili yace ya qaumi inna ma hadhihi alhayatu dunya يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار
yace ya qaumi ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayatu wannan rayuwar gaba ɗayan ta ba ma fir'auna ba rayuwar gaba ɗayan ta mata'un dan jin daɗi ne kaɗan wa innal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce gidan tabbata muna bukatar irin waɗannan mutane a majalisun mu wallahi waɗanda za su fito su yi tsaye su kare shari'ar musulunci su kare haƙƙin Allah madaukaki wannan rayuwa ta mu ta duniya rayuwa ce ta dan jin daɗi kaɗan lahira ita ce gidan tabbata sai yace man amila sayyi'atan fala yujza illa mislu من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب man amila sayyi'atan wanda ya mummunan aiki a kiyama fala yujza illa misluha ba za a cuce shi ba za a saka masa ne gwargwadon aikin sa wa man amila salihan wanda ya mai kyau min zakarin aw unsa namiji ko mace wa huwa mu'min matakar yana da imani fa ulaika yadkhuluna aljannata wadanda suke shiga aljanna yurzaquna fiha ana arzuta su cikin gidan aljanna da gairi hisabin ba tare da lissafi ba yace musu wa ya qawmi mali ad'ukum ila najat wa ya qawmi mali ad'ukum ila najat wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أنا كتير نتي سوسنا تيوا أدوم غنم فرعون شكم أنا تيوا أداوم الله ita wani ya kawai ya ku mutane na mali ad'ukum ila najati me yasa ina kiran ku zuwa ga tsira wa tad'unani ila nar ku kuma sai kuna kira na zuwa ga wuta tad'unani li akfur billahi kuna kira na ne fa in kafirce ma Allah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun in gama Allah da wani abin da bani da masaniya akai wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghafar ni kuma ina kiran ku ne zuwa ga Allah mabuwayi kuma mai yawan gafara mabuwayi wanda ya fi duk wani sarki karfi sannan mai yawan gafara ko mai yawan zunubin ka zai gafarta ma ko kuna kira na in bauta ma fir'auna wanda fir'auna din da ba mu da hujjan cewa ya kai abauta masa ni ko ina kiran ku ne ga wanda ya fi fir'auna karfi kuma komai yawan zunubanmu da zamu koma ga Allah Allah zai gafarta mana sai ya ce la jarama annama tad'unani ilayhi لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفون هم أصحاب النار yake kwatancen ma bai kamata ba a ce an kwatanta Allah da Fir'auna yace la jarma anna ma tad'una ni ilayhi laysa lahu da'watun yace abinda kuke kira na zuwa gare shi ba shi da ma wani sauti da ya kamata a kira shi da suna da'awa a ce Fir'auna Allah ne ya ce kai wannan bai ma dace a misilta shi da ubangiji ba fi duniya wala fil akhirah wa anna maradana ila Allah ku sani makomar mu fatana ga Allah wa annal musrifina hum ashabun nar kuma masu barna su ne yan wuta sai yace fa tadhkuruna ma aqulu lakum فستنكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Allahu فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب to da yayi fama da su suka ki ganewa sai yace musu fasatazkuruna ma aqulu lakum da sannu za ku tuna duk abin da na gaya muku din nan tunda dole za ku mutu ni ma zan mutu da mun tashi gaban Allah za ku tuna duk abin da na faɗa muku din nan za ku tuna gaskiya ne amma ni ba zan bi addinin ku ba lakum dinukum waliya din wa ufawwidu amri ila Allah na mika al'amari na ga Allah inna Allah basirun bil ibadi Allah mai ganin bayi ne ku duba yadda ya tsaya kan manufarsa akan da'awarsa ya ki yadda ya karkata yadda Allah ya ce waddu law tudhinu fa yudhinuna to da zaran kayan rauni sai su hallaka ka ya ki yarda ya bi ra'ayinsu Allah ya ce fa waqahu Allah sayyi'atu ma makaru sai Allah ya tsare shi daga munanan wato shiri da suka yi masa makirci da suka kulla na hallaka shi tunda yake yanzu sun gane musulmi ne bari za su hallaka shi fadar ta zauna kawai kafirai ne tsantsa to sai Allah madaukaki ya kare shi daga wannan manufar tasu wa haka bi ali fir'auna su'ul azab kuma wato muguwar azaba ta au kuma iyalin fir'auna bi ma'ana yan majalisan gaba ɗaya Allah madaukaki ya halaka su sayyidina ali kar ku manta shi ya karanta wannan kissa akan mimbari a kufa yana kan mimbari a kufa shine ya tambaye su yace shin in tambaye ku wani mutum ne ya fi jaruntaka a duniya ji sayyidina ali suka ce kai ne sai ce a ni kam ma ba raza ne ahadin illa an sabtu minhu duk yakin da aka yi da annabi Muhammad duk mutumin da yace mu yi fito na fito to ba na shakkan sa sai na fito inji sayyidina Ali yace amma duk da haka akwai wanda ya fi ni jarumtaka cikin sahabban manzon Allah sai ya ce musu Abubakar yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa sun kama shi wannan na duka wannan na zagi wa haza ya talaqahu sun yi rubuci akan manzon Allah suna cewa anta taj'alu alihata ilahan wahida kai ne kake so kamar da duk gumakan mu wato wai mu basu mu koma bautan abin abin bauta daya sunna ali yace dukkan musahabban annabi mun tsaya muna kallo fa wallahi na rantse muku da Allah ma min ahadun illa abubakar babu cikin mu wani wanda ya iya fita yaje ya taimaki manzon Allah sai dai sayyidina abubakar shine wanda ya shaɗa mara ya faɗa wannan guri ya durubu haza wa ya dafa'u haza ya dauki wannan ya tunkuɗa wannan yana kuka hawa yana zuba daga idanunsa yana cewa a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum saboda kawai ya ce ubangiji na shine Allah shine sayyidina Ali da ya faɗi wannan magana sai shiru ya fashe da kuka saboda tunanin wulaƙanci da annabi ya sha a hannun kafirai sai ya ce musu an shudu kullullah ina hada ku da Allah ina tambayar ku a mu'minu ala fir'auna afdal am abubakar ga labari na baku wani mutum wanda ya yi tsaye ka'in da na'in a majalisar fir'auna akwai wani sarki kangarere da aka yi duniya irin fir'auna suka ce babu ya ce to a majalisar fir'auna aka samu wani dan namiji ya tsaya yana kare annabi Musa daga sharrin Fir'aun. Sai da cikin sahabban annabi Muhammad an samu Sayyidina Abubakar wanda ya tsaya yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shin tsakanin wancan mutum da ke fadan annabi Musa da Sayyidina Abubakar wanne yafi? Inji Sayyidina Ali. Ku bani amsa. Fasakatal qaumu baki ɗaya masallacin su kowa ya shiru. an kasa ba da amsa to ga wancan Allah ya jere kissansa ya ba mu tarihin shi saboda Allah ya yabi aikin da yi ya yabi ƙwazonsa ya yi bajinta ƙwarai Allah ya kawo labarinsa cikin suratu gafiya kuma duk musulmin ya ɗauki ƙur'ani yana karantawa dole zai san wannan labari shi kuma na abubakar yana cikin sahabban manzon Allah ga irin darajar da ya samu daga wajen manzon Allah to ga sayyidina Ali yana tambayar su tsakanin wancan mutum da sayyidina Abubakar wanne yafi da suka yi shiru sai ya ce musu ya ce musu fa wallahi na rantse muku da Allah la sa'atun min abi bakar khairun minhu awa ɗaya tak da sayyidina abubakar yayi a duniya awa ɗaya tak da sayyidina abubakar yayi a duniya wannan awan tafi albarkan da wancan mutumi ba fajin fir'auna ya samu jama'a don haka duk sahabban manzon Allah babu mutumin da ke da bajinta da jarumtaka irin na sayyidina abubakar wata maka ba dalili za ka yi ganin ya cikin imanin hudu ku ji labarin ba shi wancan ba fajin na fir'auna ya ɓoye imanin ba ko bai ɓoye ba da hikima ya ta kokari yana kare annabi Musa sai ya ce wa haza yu'linu bi imanihi shi ko sayyidina Abubakar ya fito a fili haka sayyidina Abubakar bai an hada shi da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganan nan daga bakin sayyidina Ali mun faɗi hali guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a ciki domin mu gangaro mu kawo lokacin saukan ita wannan sura suratul kafiruna da fatan jama'a za su gani muna fatan Allah shi sa albarka cikin wanda muka faɗa lokaci yayi gobe insha Allah sai mu karasa waɗancan bayanai kashi bakwai subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Na'am.
بسم الله tambaya na farko wani ne yake cewa malam bisa ga karatun da kai ya yi mamaki kuma kansa ya kulle to shin mutanen nan da suke kiran kansu alin baiti da suke goyon bayan alin baiti yake cewa ina suka samu asali tun da gashi a kisan tsakanina sayyidina ali yana kauna abubakar su kuma suna nuna a littattafai cewa ai tsakanin abubakar da sayyidina ali akwai rikici da yawa shi malam wanda da ya ce maka tsakanin sayyidina ali da sayyidina abubakar akwai rikici na ya tabbata makaryaci sayyidina ali da sayyidina abubakar babu rikici tsakanin su bari ma in baka wani misali idan dai kana cikin masu kaunan sayyidina ali ya kamata ce ka san tarihin sai na ko mata nawa ya haifa ya aura ya'ya nawa ya haifa nawa sunayen ya'yansa ko mutumin da bai son wani ya sa maɗansa sunansa to ka duba sunayen ya'yan sayyidina ali akwai abubakar akwai umar shin idan sayyidina ali yana gaba da suna bakar anya ko ya sa shi ya sa ma ƴaƴansa da sunan abubakar wannan kadai ya ishe ka ishara ka je ka binciki tarihin sayyidina ali cikin ƴaƴan sayyidina ali babu mai suna abubakar da umar saboda haka tsakanin suna ali da suna bakar ba a taɓa samun lokaci ɗaya da suka yi muhawara ba bare ma har ta kai ga wata gaba ta shiga tsakanin su babu wannan labari Allah ya samu gani
wannan tana cewa shin gaskiya ne mutum zai iya auren yar matarsa wadda ba tashi ba wadda ta haifa da wani mutum idan matan ta rasu
ko wannan ma da me dalilin ma kawo irin wannan wani ne ya samu koko ba babu laifi
wannan ke ce take wannan take cewa mijinta ne ila hukuncin matan da mijinta ya sake ta har ta ta kai shekara ɗaya ba ta yi jini uku ba wato tana shayarwa to shin in ya zo zai mai da ita zai ba da wani kuɗi ne na sadaki ko kuma zai mai da ita ne kawai
kana tambaya jiya wani ya mu kuma na ba shi amsa ina ga bai gamsu bane ya zo nan ko yana ga zo nan zan ba da amsa daban ne tambayar baya mutum da yake auren mace tana da ya mace a wani gida ta haifi ya mace kafin mata aure shi daga baya matansa sai ta mutu shine take tambaya shin miji zai iya auren yar wannan matar tashi ko halal ne domin sayyiduna ali ya auri fatima fatima yar manzon Allah ko da fatima ta rasu sai annabi ya auri yar zainab zainab kuma yar yarwa fatima ce yar fatima ce matarsa yar zainab tamfar ya auri yar matarsa an gane sun ya ya auri yar zainab babbar yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana jika annabi na farko ita ce umamatu bayan matar sayyidina ali fatima ta rasu sai shi sayyidina ali ya auri yar yar matarsa ita ce umamatu yar zainab kenan don haka daidai ne
wannan yana cewa ta bayani game da kakkaɓe da tsaye shimfiɗa idan mutum zai kwanta to shin shi yake cewa malam da wandon da ya da shi a wannan wurin zai kakkaɓe ko kuma da wani wando daban wannan kuma yana cewa ya zo ya da iyalinsa tana bacci ɗakin su ɗaya ne to shin zai tashe ta ne kakkaɓe shimfiɗar ko kuma ya zai bacce ne
da tun da yake ita tana kwanciya ya nuna kakar ka bai so kwanta kawai kuma ba wai sai wanda sa ba kuma wani tufafi ya kakar gadon babu da shi
wannan yana cewa hukuncin mutumin da ya tabbata cikin masallaci bai cika ba sai kafa sahunsa a baya a waje to gaskiya ba kyau ya kamata mu kiyaye matukar sahu bai haɗu a cikin masallaci ba mutum ya gina wani a waje to akwai shakkar sallarsa mu tabbata ciki ya cika kafin mu fita waje
wannan yana cewa jatumarsa ce ta cilasta shi kan ya saki matarsa shi kuma yaki saboda suna zaman lafiya da matan shin malam akwai laifi gare shi
yana da laifi mun sha amsa irin wannan tambaya kuma babban abin da ya kamata ya yi ba sakewan bane ya yi kokari ya ga cewa ya shirya tsakaninsu akwai abubuwa da yawa da mutum zai yi ba mamaki wani abu ne matan take yi wanda jatumin ba ta so in ya matsa insha Allah zai sani kaga sai shi da tsakanin su idan abu ya faskara kuma dole su rabu
wannan tana cewa wai da gaske ne an ce sallar matan aure ta fi matar da ba ta da aure
sallar matan aure ta fi na matan da ba ta da aure a wannan gaskiya ne domin duk mace da take da aure to za ta yi sallah ne a gidan aurenta ko kaga wadda ba ta da aure kuma ba a gidan aure za ta yi ba saboda haka akwai bambanci amma kuma wannan ba hadisi ne nuna cewa bambancin falala na sashin kaza da kaza ba na'am wannan yake cewa malam ka bayani game da yadda sahabbai annabi yana ba su addu'a suna kama aljani to shi yanzu wannan mutum zai iya amfani da wannan addu'ar shi ma idan ya ga abubuwansa suna abin nan kuma idan aljani ya bayyana zai kama shi saboda imani
wannan kusurciya ce ba zai iya ba
wannan yake cewa malam shi ya halatta mutum ya ci irin namomin da ake kawa daga kasar waje kamar kaji yankakku ko kuma irin tale-tale da sauransu da ake kawa a kwali bai dace ba
wannan ce wannan ce shi dan kasuwa ne sai ya kasance aka zo siyan kayan sa aka ba shi kuɗin jabu to shi malam shi ma zai iya kashe wannan kuɗin ko ko zai bar shi bai kamata ya kashe ba
wannan yana cewa don Allah malam ainihin bayani game da salatul istighfar
ne salatul istighfar a to kuma tun da ya san sunan sallan ya san bayanin sa
wannan yana cewa malam wasu mutanen da suka je hajji sukan sa haƙori to shi wannan haƙori yana daga cikin rukunan hajji ne ko kuma ba yi ma da asali
wannan ta rubutu tana cewa shin malam ya yana da kyau yana da kyau mutum wai shin ya halatta mutum namiji ya taya matarsa aikin gida kwarai kuwa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam
wannan tana cewa game da jinin al'ada ta ce ta ji malamai sun ce jinin ba ya wuce kwana uku to amma na ce yana wuce kwana uku yakan kai biyar ma har shida to shi idan ya kwana uku nan za ta yi wanka ne ta ci gaba da sallah ko kuma za ta jira sai ya yi wannan kwana biyar ɗin zuwa shida dole za ta jira sai ya dauke ba malamin ina jin bata fahimci bayanin malaman ba ne ba malamin da zai ce kwana uku ne kowace mace al'adanta akwai wadanda suke kaiwa kwana bakwai wasu ma yana fi ba malamin da zai masa wannan bayani ina ga akwai rashin fahimta akai ka ba sauran nan ko
wannan yana cewa shi ya halatta ga mutum musulmi ya yarda amfani da sunansa a sawa hotel ko wani gurin masha'a
bai kamata ba kitan sai kuma muna da sai dai akwai wanda suke rubucewa game da addu'a eh mabambanta tsofin addu'o'i to muna fata Allah ya biya mana bukatun mu eh duk sai ka sauka duk gaba ɗaya sallu ala nabi da karim
اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك واجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك اجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا مرجع ولا منجا منك إلا إليك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك حاكمنا وإليك خاشنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا